بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولكم قد ينسكم من أحكام أزل ولم يسر إلى المرامي يعني في الفرع والتبييت لم يعين في رمضان الصوم ذي التعين هل فيك صوم عاشوراء قلنا لحكم الأصل نسخ جاء قالوا لنسك الحكم الوجوب لا يلزم نسخ التبييت قاتلا غير غير هذا الزهار في الإماء قد مر في التاويل باستيفاء وليس مع دول قياس حسا بالحكم بالإجماع أو ما نسى أو عدم النس وليس لا يعجل معناه أو لل- للحا- للعاجلين لا إلى الحق حين يجهل آدم عالم الشركة في معناه أولها قضاؤه زلاء جلاه
لا يلومون رحمة لأبدا تبار رد مطلقا
نعم
الحكم والحكم muna magana ne akan zancen asali dai cewa shi asali kafin a ce a kiyasta shi a kansa baya mun faɗa mun ce dama rasa guda hudu muke so faɗa akwai asali akwai reshe akwai hukumu akwai illatu wa'annan su ne abubuwa guda hudu idan ana son za a kiyashi sai an samu waɗannan abubuwan guda hudu suna rukunai waɗannan abubuwan ka samu asali shine abin da an san hukuncin sannan ka san hukuncin kuma menene dalilin da yasa aka masa wannan hukuncin illar ta sa aka masa to ka samu wani abu kuma wanda an jahilci hukuncin shi kuma ba a san hukuncin sa ba amma suna da illa iri daya ka kiyasta wannan akan wannan shine abin da muke son mu magana a kai to shi a cikin lalle lalle sharadi kafin a ce shi asali an kiyasta wani reshi a kansa yana da wani sharadi guda takwas wanda malamai suka magana a kai. to shine muka yi magana jiya mun yi magana akan abubuwa guda biyu na farko lalle lalle ya zama an gamu a hukuncin ya zama hukuncin kowa da kowa ya gamu ya gamu da kai da kake son zaka kiyasta abun da wanda kake son kuma abokin wato maganarka wanda shine kamar abokin jayayya da kake son zaka ka kaddara ka kiyasta masa wani abu akan abin da yake ya yarda da shi to da kai da shi dole sai kun yarda abin duk gaba daya sannan kuma har ila yau dole ya zama hukuncin sa zartacce ne ba a shafe hukuncin ba amma an shafa hukuncin asali to kuma da me za ka kiyasta kuma inda asali ya riga an shafa hukuncin to shine na na uku kuma za mu magana ne akan hukunci yace wani kuma kariyo sau hukunci akan shafe shi نعم min kariyo sau akan shafe min ahkami asalin daga hukunce hukuncen asali نعم amma walam yasru ila al-marami amma bai nasu ba zuwa abin nema fil fari a cikin rishi hakan za a samu asali sai a samu asalin nan yana da hukunce hukunce da dama tare da shi sai a shafe wani hukuncin amma wani hukuncin ko ba a shafe shi ba to shi hukuncin da ba a shafe din nan ba kana da ikon da za ka kiyasta wani abu a kansa amma wancan wanda aka shafe ba dama ka kiyasta wani abu a kansa shi ne abin da yake son ya magana a kan asali waɗannan yanzu wanda ya tara hukunce hukunce hukunce ne da yawa da yawa to za ku zo wannan hukuncin bangaren da aka ce an shafe hukuncin to ba dama ka kiyasta amma bangaren da aka ce ba shafe ba to an su malamai sun tafi abin cewa za ka iya kiyastawa a wannan bangaren ina abin da yake nufi cewa har yanzu min a hakami aka shafe daga hukunce hukuncen azali a shafe wani amma walam yasiri amma shafe wannan bata nasu ilmi marami zuwa abin ya bilbare a cikin reshi ya zama reshin da aka aka kiyasa akan wani hukuncin daga cikin hukuncin asalin nan shi wannan abin da aka kiyasa wancan hukuncin ba shafe shi ba kaga bai na in haka ne bai shafa bai shafa reshen bakin to shine akan wannan zamu yi magana نعم نعم ولا يسري إلى الأمرات tarihitu kaga kwana da niyya lam yu'ayyan shi kwana da niyya ba a ayyana shi ba في رمضان a cikin الصوم watan ramalana wato kwana da niyya ba wajibi bane a wajen azumin watan ramalana نعم wannan su abinda abu hanifa suka faɗa kenan suka ce su a wajensu saboda mai saboda a samun zuci ayyuni domin shi azumin wata ramalana ma'abocin mu'ayyani ne azumin mu'ayyani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin azumin ashura saboda azumi ne mu'ayyani wata rana an waye gari da azumin ashura sai ya ce a kewaya a gaya wa mutanen da suke kewayen garuruwan da suke kewayen madina duk wani wanda ya tashi da azumin ashura to shikenan ya cika azumin sa wanda ko bai tashi da azumi ba to shikenan shi ma ya cika azumin sa a kiyasin hadisin sai aka nuna kenan ashe cewa azumin nan tunda muayyani ne kwana da niyya kenan bai zama wajibi gare shi ba an gane ko نعم maganar da ya faɗa kenan تو
nassin hadisin shine yake faɗa yake cewa ah, a takaice dai abinda nasin hadisin da yake yake faɗa kenan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce duk wanda ya kwana da niyyar azumi shikenan ya zarce da azumin sa wanda kuma bai kwana da niyyar azumi ba to ya cika azumin sa to kaga wannan tun daga shi gari ya waye kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kuma azumin ashura azumi ne wanda yake muayyani shi ma azumin wata ramalana sai zama azumi ne muayyani to tun da haka ne an faɗa a wancan to zuwa wajen sai suka ce to azumin wata ramalana ma a shi kwana da niyya bai zama wajibi gare shi kada ka idan ka waye gari yanzu aka ce maka an ga wata ka kenan ka iya rike bakin ka mutukar baka aikata wani abu wanda yake bata azumi ba da ka waye gari ba wani abu da kai wanda za a ce wannan abin dama mai azumi yana bata masa azumi don ka waye gari kawai yanzu ka iya niyyar ka shi kenan ka zarce da azumin ka babu wani abu saboda ga abin da aka faɗa a azumin ashura din shi ne gashi na abin da yake faɗa yake ka sau mai ashura ko na lilhanafi kamar misalin azumin nan na ashura
قلنا لحكم لحكم العسل قلنا لحكم العسل قلنا mun mazhaban malikiya sai muka faɗa muka ce to a ai li hukum al-asli nasul ja'i shafewa ja'a yazo nasul asli asli ga sha ga hukuncin na asali mu a wajen mu mun san cewa da azumin asura muayyani ne wajibi ne daga baya sai aka zo aka faranta azumin watan ramadana da azumin watan ramadana ya zo kuma sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shi to shi kenan yanzu azumin wata ashura wanda ya ga dama ya yi wanda kuma bai ga dama ba sai ya yi ba to an haka an shafe wannan hukunci kenan na farleto wata ramalana saboda haka dan me yasa za ku zo kuma yanzu ku kiyasta azumin wata ramalana a kansa bayan an shafe wannan hukuncin nasa to su me suka ce mana
na'am kalu kalu sai suka faɗa suka ce manaskul hukumi an shafe hukunci Al-wujubi.
wanda suka hukumar wujubi Na'am.
shafe hukuncin wajabci la La yuzam yulzimu.
manaskul tabi'i a, baya nuna shafewan kwana da niyya haƙi haƙila ka hankalci wannan abubuwa ne guda biyu akwai maganar zancen cewa azumin ashura da mu'ayyani ne shi akwai maganar zancen cewa kuma kwana da niyya kaga abubuwa ne kenan guda biyu muke magana saboda mu abinda muke magana yanzu ba muna magana ne akan wajibcin cewa mun kiyasta lalle lalle a shi wancan azumin wata Rama- ramadana akan ashura ne kawai saboda wajibcinsa ba mu abin da muka kiyasa a kai mun kiyasa ne saboda kwana da niyya muka yi magana to idan an shafa wancan hukunci an ce wancan azumin wata ramalana ya zama yanzu ba farilla bane ba wajibi bane wancan hukunci kenan aka shafi to amma kwana da niyya fa ashura ga abuwan to kwana da niyya fa ai yana nan to tunda ba shafa kwana da niyya ba mu a wajen masu wannan muka kiyasa to da ka fa akila ku hankalta ya ku ma'abuta malikiya mu ba akan wancan abin da kuke cewa mun yi ba wancan hukunci ne an shafe shi amma wannan hukuncin ba ya ba shafe shi ba sai kuma akan su muka kiyasa
na'am naziruha nazirin irin wannan magana azharu shine zihari fil imai a cikin ku yanki kad marra fi tawili ya shuɗe a cikin tawilin da zai fa'ida magana cikakkiya mun faɗa a can baya mun faɗi magana irin wannan magana cewa shi zihari da can asalin sa saki ake ne daga baya sai aka zo aka shafe wannan hukunci na saki sai aka ce kawai haramcin istimta'i ne in ka ce kayi zihari ka kamanta matarka bayan matarka da bayan wani wanda yake zima haramin ka ko ɗanka ko ƴarka ko mahaifiyarka ko wani makamancin wannan ka ce bayan matarka kamar bayan da yake ko kuma matarka ta yi kama kamata kamar wata matar ƴarka take ko kamar wannan take to wannan abin ya haramta ba yanda za a yi a da kan saki ne amma yanzu an haramta ba dama ka taɓe ta sai ka yi kafara sannan za ka taɓe ta to wancan kaga an shafa hukunci amma hukuncin nan me mahallinsa akan mace aka yi da aka shafa wancan hukunci na cewa a da an ce ba za a a misali shi saki ne zihari saki ne aka ce an shafa wannan hukuncin ai ba a shafe mahallin hukuncin ba shine mace saraka mace tana nan a matsayin zihari saraka shi ma irin wannan kiyasin akan sa aka yi magana to akan wannan ne su maza abu hanifa sai suka ce to tunda ku an ce mace ce yanzu abin da ake magana an shafe shi wannan aure an ce yanzu gaba ɗaya ba ana magana zancen saki bane shi zihari ana magana zancen haramcin istirtaki to ku yanga a ita ma ta hadu a wajen yin istirtaki ne kamar yadda za ka yi istirtaki ga jiradi da mataka haka za ka yi istirtaki da mai da ku yanga ka ko domin maza mu maliki abin da muka faɗa abin da aka yi magana kai shine cewa istirtaki nan da aka yi magana ana magana ne akan matarka ta aure su kuma sai suka ce a'a to ai ta sai kowa ana jin daɗi ne in ana jin daɗi da shi wancan hukunci da aka shafe na saki a wannan lokaci ne kuke da ikon da za ku gaya mana ku ce a lokacin kawai ana maganar zancen ya ake magana domin aure ba a auren ku yanga sai ya ake aure to amma tunda wancan hukunci ya riga ya cire shi an shafe shi an ce ba saki ake nufi ba aka ce abin da ake nufi haramci kistin ta'i ku dole ku yanga ta shigo ku a ciki sauraka a cikin nan da abin da ake magana ashe ku yanga ma za ka yi isim in kai mota isim ta yi ita ma sai ka ga fara magana da suka magana kenan akan wannan abin da aka in kai mota in kai mota da hari kai abuwan sai ka yi mata sai ka yi kafara kai to magana da suka kiyar sa kai na akan waɗannan abubuwa kaga kenan an saba wancan hukunci na farko na cewa zihari take ake nufi amma wannan hukunci na biyu ko kuma mahallinsa ta a shafe ba shine na mace to tun da ba a shafa mace ba a ce za ka iya kiyasta koyon gama a ciki sai ka iya kawo koyon gama tun da ita ma ai kamar yadda ake istimta'i da ya haka ake istimta'i da ita a wacce magana ta farko tun da ba a auren koyon ga idan ka ce kawai ya kake nufi da cewa lokacin zihari yana magana saki in ka ce ya kawai kake nufi sai mu tsale ka saboda a lokacin ba a auren koyon ga kawai ya ake aure saboda kaga magana kenan da ake magana zihari kawai ya za ka iya ba za ka iya koyon gama amma yanzu da ya tashi daga saki an shafe ma hukuncin saki ake magana ana magana da cewa haramcin istimta'i ne to yanzu ku yanga dole dole dole ta shigo a cikin wannan magana wannan shi ma yana ɗaya daga cikin shi ma sharaɗin wannan walaisa maduli kiyasi sannan kuma ila yau sharaɗi na gaba kada ya zama bauɗaɗɗe maduli kiyasin abun bauɗewa kiyasi ne hasan ya zama hanyar da ake bi ana yin kiyasin to ya kauce mata shi abin da za a ke tsada ina misali akan wannan abin ne wato ya zama shi hukuncin da aka zo wanda za a iya tsadan ya zama asalinka ya bauɗe ga tafarkin da ake yin kiyasi akan waɗannan akwai abubuwa guda uku da za mu magana a akan karkashin wannan magana to shine sai ya fara magana da zancen Hassan bil hukumi bil ijma'i a umanarsa shi rabuwar da ya kasu zuwa kashi uku akwai rabo na farko shine wanda shari'a ta nasarta a bisa cewa wannan abun mahsusi ne shi kadai aka ce banta da wannan abu a gane ko kuma ijma'i ya tabbatar a bisa cewa wannan wanda aka faɗa a cikin hadisin na wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi kadai aka ke banta da shi in ba shi babu wani wanda aka ke banta kaga na farko kenan akwai wanda kuma ya zama na cewa ba a gane ma'anarsa ba ma'ana ba a gane cewa yalla wannan abun shi kadai aka kimanta ko ba shi kadai aka kimanta ba an gane ko akwai abin da kuma wanda aka faɗa shi shi kadai ne wannan abun ba yanda za a ka same shi yana da mushtaraki shi shi kadai ne ba shi dan uwa to akan waɗannan abubuwan akan su zamu magana guda uku an gane ko to shine ya fara akan wanda an keɓance shi wanda shari'a ta keɓance shi shi kadai aka keɓanta da wannan abun in ba shi ba wanda aka keɓanta da wannan abun to in haka ne bayan da za ka zo ka ce za ka kiyasta wannan abin kuma akan akan tunda shi kadai kuma kowa ya tabbata ijma'in malamai cewa an ba shi ba babu wani wanda aka kibanta da wannan to kaga za ka zo ka ce za ka kiyasta wannan abin in ka kiyasta ya zama wannan abin ya tashi daga ususi ma ususiya kenan kuma ya zama wani abin kuma daban yawa da ka samu wani abu ka kiyasta shi da yake hasa bil hukumi an ke bata abin da hukumci bil ijma'i da ijma'i hawa ma nasa ko kuma abin da nassi ne ya tabbatar da abu ko kuma ijma'i ne ya tabbatar da cewa wannan mutumin shi kadai aka keɓanta da wannan abu
aw adamin nassi ko kuma adamun nassi rashin nan na nassi ya zama abin nan ba shi da nassi shine wannan ya zama ba shi da wani nassi wanda ya zo ya sa wannan abin aka ce shi kadai aka keɓanta da wannan abu sai dai walai sai da ilmu ma'ana kuma ba yanda za a iya gane ma'anar wannan abin da aka faɗa kwan misali yanzu aka ce isu jimari shi ne za mu zo mai magana isu jimari annabi sallallahu alaihi wasallama ya isu jimari da tsakuwa kwaya uku to ai ba za ka iya menene za ka iya gano ma'anar dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi isu jimari guda uku wannan ma'anar ba wanda zai gano ma'ana dalilin da za a ce aka ce an yi isu jimari da tsakuwa nan guda saboda sai dai a dauke shi a matsayin cewa wannan abin sunniya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama ai amfani da ita to kaga wannan abu ne ba wai za ka ce wannan abin ne ya nasa cewa ta hadisi ne ba haka ke banta da shi a'a ba a gano menene ma'anar abin ba to tunda haka ne bayan da za ka ce za ka kinsa wani abu kansa
نعم نعم وليس يلو معنى آية shine ba ba gano ma'anarsa ba نعم أولو نسوي saboda la ilaha haka ba inda za ka riskar da wani abu akan zahiri juhalu inda an jahilce shi bayan da an jahilce shi juhala ka iya gano wani abu da za ka iya sauna ba ciki أو عدم الشر أو عدم الشركة bi ma'anahu ko kuma na uku shine aka rasa abokin tarayya a cikin ma'anarsa ya zama abin nan shi shi kadai ne da aka faɗa babu wani abu wanda za a iya samu wanda zai yi tarayya da shi babu kaga ya zama na uku kenan نعم نعم أولها na farkon ta shine wanda muka yi magana da can ya wanda yake yana da nasi shi kadai aka keɓanta da hukuncin shari'a wanda malamai sun yi ijma'i a cewa shi kadai aka keɓanta da shi قضاؤه جنابه hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam jalahu ya bayyana wannan نعم bi shahidu huzaima شاهد خزيمة da shaidan nan ta huzaima huzaima ne yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi shaidar sa a matsayin shaida guda biyu a matsayin mutum guda biyu to نعم idan ka ce shi yanzu ku zai mutu din nan sai ka ce za ka kiyasta a kansa ka ce wannan abin ba tasisi ba ne a kansa to sai ya zama da cewa ashe waccan ayar da ta zo take faɗa take cewa idan za a karɓi shaida a karɓi shaida sai ba a adalai mutum guda biyu sai ta zama kuta-kuta ma ba ta fa'ida ke tunda duk wanda ka zo ka ce kana kiyasta yau ma ga wani shi ma an same shi shi ma za ka iya kiyasta shi akan ku zai mutu shi ma za a iya karɓar shaidarsa a matsayin shi adalai guda biyu wannan ma za a iya yi wannan ma za a iya kinsa da bai amfanin wancan ayar kenan a ga ga zama wani abu da aka kinsa to dole ne ka dauki wannan abun a matsayin tasisi ne shi kadai aka kibanta da wannan abu to tunda shi kadai aka dauka ba yanda za a ka kinsa wani akan na ulika da a harsar da wani akan guzai mutum nan a zo a ce za a kinsa a kansa shi ma a ce shi ma shaidarsa kamar shaidar mutum biyu ce نعم la a tsallake shi bara adil to da sai ya bata izinin nan na kidaya da aka faɗa a can ayar Qur'ani ta faɗa take a lura da adalai guda biyu ko sai shi dole shahidai ne mura jarifin ko shi a shi- a mazaje guda biyu daga cikin mazajen ku su zama sun shaida to da wannan ayar sai ta zama kwata kwata ba za a yi amfani da ita ba kenan tunda kowanne zaka iya zuwa ka kiyasa zaka iya cewa yanzu malam hamma shi ma a kiyasa shi akan wasu mutum saboda haka in yi shaida akan matsayin mutum biyu Ahmad shi ma kan kiyasa shi ma akan matsayin shaidu biyu guda biyu don haka ne zai zama kowa ma zai iya zama shaidu guda biyu kenan sai ya zama wancan ayar ta zama ba ta fa'ida ba kenan na'am نعم
talagar da kiba kai to nan ne za mu نعم fara الله